subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da salati ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ƙara gode wa madaukakin sarki da ya kewayo da rayuwarmu wannan rana ta alhamis ranar da muka saba gabatar da karatun alkur'ani mai girma a irin wannan lokaci bayan sallar isha ƙarƙashin wannan ƙungiya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna yau muna 26 ga watan rajab hijiran fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekarar 1447 kuma ya dace da dare ko yammaci na goma sha biyar ga watan ɗaya kalandar turawa shekara ta 2026 muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ji kan masu wannan alkhairi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya daga dukkan magabatan mu waɗanda suka rigaye mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa ubangiji Allah ka ji kansu ka gafarta musu in ta mu tazo ubangiji Allah ka samu cika da imani jagororinmu a yanzu tun daga jagoranmu na ƙasa baki daya fadilatu sheikh muhammad sani a jingar da dukkan waɗanda suke tallafawa malam a dukkan matakai na ƙasa jihohi ƙananan hukumomi da marasa musamman jagoranmu cikin wannan jami'a albarka sheikh salihu suleiman muna roƙon jinya da malam yake fama da ita ubangiji allah ka warkar da shi allah ka ba shi lafiya muna cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan labina amanu inna kathiran min al'ahbari war ruhuban. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله مدوكين sarki yace ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku wadanda kuka yi imani sai Allah ce inna kathiran min al ahbar kun ga da yawa min al'ahbari daga malaman yahudu su ne al'ahbar war ruhubani da kuma ruhubanawa su ne malaman nasara masu ibada masu bauta cikinsu waɗannan nau'in mutane guda biyu al'ahbar war ruhuban malaman yahudu da na nasara sai Allah ce daga cikin ɗabi'arsu la ya kuluna amwalan nasu bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna ma'ana ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki bai yarda a ci dukiyar wani ba daga cikin hanyoyin da al'ahbar war ruhban suke cin dukiyar mutane bil batil ta hanyar barna akwai ɓoye gaskiyar abin da ke cikin attaura da injila lasiyaman wanda ya shafi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya dace da ra'ayin abin da mutane suke so daga ciki akwai kitmanil haƙƙi ɓoye gaskiya gaskiyar da bayyanar da ita zai jawo musu naƙasu ko dai wurin girmansu ko wurin ɗaukakarsu ko wurin abin da suke samu inda nas daga cikin la ya'kuluna amwalan nas bil batil akwai tahlilu ma harrama Allah halatta abinda Allah madaukakin sarki ya haramta ko kuma haramta abinda Allah madaukakin sarki ya halatta dan ya dace da bukatun san ransu da biyan bukatun su sai Allah madaukakin sarki ya ce inna kathiran min al-ahbari lalle da yawa daga cikin al'ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nas suna cin dukiyar mutane bil batil ta hanyar barna ma'ana ta hanyar da Allah subhanahu wataala bai yarda da ita ba kuma daga cikin illar hanyar shine suna cin ta ne biddin da addini su halatta abu da sunan addini alhali kuma abun Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba manzan da aka aiko musu bai karantar ba ya saba wa Allah ya saba wa manzan da aka aiko musu amma dan ya dace da bukatun mutane sai su halatta wa mutane a ƙarƙashin halatta wa mutane sai su samu wani amfani na rayuwar duniya ɗauki misali yanzu abin da ke faruwa irin zamukanmu a halatta wani abu da sunan addini hasali ma abin da ƙarara nassan nususi na alƙur'ani da sunna sun haramta shi sai a halatta shi a danganta shi da addini ko cewar in ma yana da alaƙa da addini ma kana ma iya samun lada matsalan ɗauki kaɗe-kaɗe da rawaye-rawaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi ingantattu annabi ya haramta alghina wal mazamir kida da rere da kayan kada kade annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta su alqur'ani Allah madaukakin sarki cikin suratul shu'ara yayi magana akan waka Allah madaukaki ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wama allamnahu ash-shi'ra wa ma a wani gurin ba Allah ce was-shu'ara yattabi'uhumul ghawun to yau irin kida wanda ake a coci wanda komin dakikancin mai dakikanci ya san wannan kidan sunansa cashewa bar ma coci ka dauka wani guri ne da yake da alama da addini ko da addinin ba na Allah bane kida kida kida cashewa ganga melody ko meye wanda asalin mawaka suke yi shi ake yi da sunan addini da sunan ana yaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan halatta shi cewar in an jingina shi da addini a ce ma ya halatta sai kuma aka ce ma kana da lada kai kiɗa kai rawa ka more namiji da mace su haɗu a yi musu kiɗa su rawa su cakuɗa bismiddin da sunan addini sai aka halatta shi me yasa aka halatta shi wallahi lil yakulu amwalan nas bil batil ba wani dalili illa kai a ci dukiyar mutane ta hanyar barna hanyoyin da ake bi ake yin waɗannan abubuwa a ƙarƙashin sa ana samun wani amfani na rayuwar duniya ko a nan garin ko a nan garin fa an taɓa shekarar da aka ce za a tantance 'yan yawo 'yan zagaye gari aka ce ba a yarda waye waye waye waye ya fito ba amma ba su fito ba me yasa kai ma da ka fito dama wayar da ka fito kai ma ba wanda ya yarda da sunan addini ka fito kai wannan aikin su da kansu suka gane lalle cikin masu yin nan akwai abin da har ya wuce kima to dama ita kofar barna haka take in ka bada karama sai ce ta budewa ce ta fadi ce ta fadi ce ta fadi ce ta fadi Allah ya ce bayan ma ya'kuluna amwalan nas bil batil sai Allah ya ce wa yasudduna kuma wallahi suna tsare mutane an sabilillahi ga barin addinin Allah kamar da yadda nake faɗa din yadda yake a wannan zamanin mutane sun dauki alhaqu batil gaskiya yanzu a wannan zamanin a wurin wasu ta zama ita ce ƙarya ƙaryar an ɗauke ta an maida ita ce ce gaskiya an kuma ƙi an tsare mutane su fahimci menene haƙiƙanin gaskiyar an hana mutane fahimtar haƙiƙanin menene addini sai aka halatta wa mutane kawai abinda rayukansu yake so Allah ce wai su duna an sabilillah sai Allah ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata kaga waɗannan da suke taskance adh-dhahaba wal fiddata zinare da azurfa ma'ana dai waɗanda suke taskance kuɗi su tara kuɗi amma wala yunfiquna ha fi sabilillahi ba sa ciyar da wannan zinare da azurfa wurin daga addinin Allah ai ma'ana ba sa cire zakkan dukiyoyinsu wanda Allah subhanahu wataala yace su bayar irin waɗannan mutanen sallace fa bashirhum bi azabin ali to ka musu bushara wannan gatse ne ka musu bushara da azaba wacce take mai radadi asuwa a waɗanda suke tara dukiyoyi wala yunfiquna ha fi sabilillah ba za su ciyata dan daga addinin Allah ba mutane su tara malayin miliyoyin dukiya ko ma biliyoyin dukiya ko ma yanzu a zamanin nan tara billions ma ya fara zama in kana da billions kamar kana da karamin kudi kaga abin da ya faru a airport i think it was yesterday ba an kama wani da over 300 billion naira Nigerian currency converted to Nigerian currency za a fita da shi a kama shi a airport kuma yaron wani tsohon gwamna ne daga cikin gwamnonin Najeriya shirin fa yaro ne a kudinsa ne kudin tsohon gwamnan ne kudin waye Allahu ya alam sai Allah over 300 billion naira at the airport za a da su wayannan kudaden na farko dama ba su fito ta hanya mai kyau ba kuma ba za ka ga Allah ya horewa wanda ya tara irin waɗannan dukiyoyin damar ya ciyar da ita fi sabilillahi ba dubi yadda al'umma suke wasu ba su da abin da za su ci wasu ba su da abin da za su sha wasu ba su da gurin da za su kwana asibitoci babu magani makarantu yara suna zama hatta akan bulo wala wata ranar da naje daya daga cikin makarantun gwamnati na mata naga yara 'yan mata yarinya budurwa 'yar aji shida da alkur'ani ma ita matakama Allah ya ce a wa man yulashi ofil hil ya ce huwa fil kisami gairu mubi ita akwai abubuwan da in ka gama ta a gurin kai ta aka yi bai dace da ita ba in ka gama ta a gona ba aikin ta bane in ka gama ta tana kwabar ƙasa abin ne ya same ta in ka gama ta tana ɗaukan bulo kai hatta su suka da kaga mata suna yi ba aikinsu ba ne su kayan ado ne kayan kawa ne amma sai kaga yarinya budurwa a kan rabin bulo ta ɗebo shi daga waje ta zona shi ne gulin zamanta aji wadanda idona na gani a ɗaya daga cikin makarantun mata na jihar bauchi suna zaune aji akan bulo allah bulo kuma ba dex akan me za ta rubutu a haka take kan bulan littafin yana hannunta malamin yana karantarwa babu nutsuwa ba conducive environment to mutum ɗaya kuma ya ɗauki trillions of naira ya yi tano ba kuma ba a cire haƙƙin Allah a cikinta Allah ce to al'umma kuma ga sunan wasu ba su da lafiya ka tafi asibiti ga abin mamaki wani haka zai tattara ba a sallame shi bai sallami kansa wani ya zo ba yadda za a yi mayat wani yana gida amma lissafi ya san in ya zo harka ce ta kuɗi ƙasar kuma akwai dukiya da za a yi wa mutane duk abin da suke bukata amma 'yan tsirari sun tara ta kuma bayan hakan wala yin fi ƙuna hafi sabilillahi ba sa ciyar da ita wurin ɗaga addinin Allah ba zai iya gina wani masallaci ba ba zai iya wani ba kuma ko da ya gina ma Allah ba zai karba ba to Allah ce irin waɗannan fa bashirhum bi azabin alim da haka malama suka ce abinda ake nufi da yaknuzu dhahaba al-kanzu ita abinda ake kira kanzun shine duk wata dukiyar da ba a fitar da haƙƙin Allah a cikin ta amma duk rowar mai rowa rashin ihsanin sa rashin kyautar sa inda yana zakka to ba a kiran dukiyarsa kanzu amma in baya zaka to kanzun ne ya tara wata kanzun ne haka Allah ce to basu irin waɗannan fa bashirhum kai musu bishara bi azabin alim da wata azaba wacce take mai radadi akwai abun mamaki dan adam ya tara dukiyar da a rayuwar duniya shi ma ya san bai tara ta dan za ta amfanar da shi ba wala wata dukiyar wani yana tara ta ne kawai ko dan mugunta ko da rashin hankali ko don alfahari amma ba wai don zai ci ya sha ya sastara ba ko ya kwana a wurin kwana ba kuma abdullahi dan mas'ud yana cewa musibatan lil ibn adam dan adam ya ta wasu sifu guda biyu shine yayin da aka ce kwananka ya kare yu'kamu minhu kullahu to abin da ka tara din sai an kwace ba wanda za a kai shi a ce to ai kudin sa ya kai trillion uku a ce a kai shi da biyu ko da daya ha haka za a kai ka da farin alawayyo farin alawayyan da za a sa mai tsada an yi almubazzaranci abubakar siddiq radiyallahu anhu in ka duba cikin motsa imamu malik kitabul jana'iz kafin ya rasu sai ya ba da wata tufarsa ya ce wannan tufar idan na rasu kuma likafani da ita sai ku hada da wani tufar sai a mun likafani da ita sai yasa take cewa ya baba aka ganin wannan tufar tana cikin datti sai ci haba yata ai rayayye shi ke bukatar mai kyau rayayye shi ke bukatar mai mai kyau wanda ya mutu za a sashi alkafani a kai shi cikin ƙasa a tufawa a tura wa alkafanin ƙasa wani mai kyau yake bukata wa zai gani wa zai nunawa abinda yake bukata mai kyau a can shi aikinsa ne don haka inda za a ɗauki tufa mai tsada ma a sa ma ita a jikinka da sunan za a maka likafani an yi almubazzaranci abdullahi dan mas'ud yace yu'kabu minhu kullahu komai sai an karba wa yus'alu anhu kullahu sannan bayan an karbe kuma in yaje gaban Allah kuma ya shiga kabari duk abin da ya tara sai an tambaye shi tayi ya tara wata rana mun je Abuja wani committee muna wani guri da ake kiransa A&A classical wane ne din su sai ana maganar wani sanata da ya rasu ɗan north east nan nan ne ana maganar waɗanda suke estimate ɗin dukiyarsa a waje da cikin gida da kamfanoni da mai su ma da yawa ya fi 1 biliyan naira naira biliyan ɗaya za a biya su masu yin estimate ɗin wanda za su tafi waje za su je ingila za su yana da gida yana da waya amerika yana da account a nan yana to da ya mutu fa ya mutu wannan estimate ake yi yanzu shi ya bari a bayan bayansa a gaba kuma wani su'alu an hukullahu za a tambaye shi akan dukiyar gaba ɗaya ya fitar da haƙƙin Allah bai fitar da haƙƙin Allah ba ya same ta ta hanyar daidai bai same ta ta hanyar daidai ba wannan dole zai yi wa ubangiji jawabi sai Allah ya ce a wata rana nan yawma yu'ma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha dibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله يتي يوم يحمى عليها ranar da za a musu lalas da ita rinka sa ta a wuta sai ana ƙunarsu da ita ana ƙunarsu da ita ita abinda suka tara ɗin yau mai yi kuma alaiha kuma wannan lalasin da za a musu ƙonarsu da za a rinka yi da ita Allah ce fi nari jahannam a cikin wutar jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum za a rinka ɗoɗarsu ana ƙona musu ita a kwibinsu da haƙarƙarinsu da bayansu mala'iku sai su rinka ce da su haza ma kanaztum li anfusikum wannan shi abin da kuka taskance kuka tara shi wa kawunanku ba ta hanya mai kyau ba ko ma ta hanya mai kyau ne kuka ki fidda haƙƙin Allah kuka ki bada haƙƙin Allah dan adam yana da tsananin san dukiya sai wanda Allah ya hore masa ita bai dauke ta bakin komai ba amma dan adam da yawa baya iya amfani da dukiyarsa wajen neman lahirarsa zaka ga mutum yana gina abin da shi yana da yaƙini baya kokontan dole sai ya bar shi in ka ga mutum wani ya yi gida sai ka ga ya yarda zai tabbata a wannan gidan ko zai bar shi a shi ma ya san zai bar shi domin da yawa a gabansa sun gina sun bari da haka shi ma yana da yaƙinin zai bari to amma wancan gidan kuma da zai dawama a cikinsa fa ba ruwansa da gina shi me yasa wani mawaki yana cewa lima tabnuna ma la taskununa fihi dan me kuke shan wahala kuke dawainiya wurin gina abinda ba za ku zauna a cikin sa ma'ana ba za ku dawoma a cikin sa ba shekara nawa za ka yi kaga dan shekara 70 yana ta gidan sama kuma lokacin da zai hau sama ma ya kare marwa shekara nawa zai yi a duniya duk wanda ya kai shekara saba'in ko sama da saba'in shi da lafiya garas na isin yi sallama ya ji shi garas raras sai wani ikon Allah amma kaga wani a lokacin ake ginawa ake tarawa to wannan dukiyar da ake tara ta ba a fitar mata haƙƙin Allah ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ita za a narka kamar dalma sai a rinka sa ta a wuta kamar yadda ake sa dan buda irin yadda ake yin lalas din nan sai ta yi ja sai a doda wa mutum a kwibin sa sai a doda wa mutum a hakarkarin sa sai a doda wa mutum a bayan sa sai a ce masa hadha ma kalastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance kuka tara dan kawunanku kuka kifir da haƙƙin Allah cikin sa fazuku kudan dani azabar ma kuntum taklizuna abinda kuka kasance kuna taskancewa haka ita dukiya in Allah ya baka ita ba da haƙƙin Allah tsarkakar kanka ne da kanka haka in mutum yana fitar zakka ba za ka ce marmarowaci ba sai dai ko in baya dan tatas a ce bai da isali amma shi ba maroci bane domin in ya fidda zakka to alqur'ani ma ya tabbatar mana ana tsarkake shi ne a tsarkake dukiyar da zakkar kul min amwalihim sadaqatan Allah ya ce manzon Allah karbi zakka daga cikin dukiyoyin su tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim da haka in mutum yana kokarin fidda zakka to amma mafi sharri shine ita zakka lokacin da Allah ya bawa mutum mai yawa lokacin kuma yake wa Allah rowa za ga mutum yar miliyan din sa daya lokacin da miliyan ta kai fitar ko biyu yana kokarin fitarwa amma in ya tara zakkar ya ga ta kai arzikin wani to anan masifar take shidan ya kawata masa ita ya nuna masa yawanta ya nuna masa girmanta ita kuma zakka in ka dube ta ta kowane nau'in abu ma ai sauki ne azhabu wal fidda zinare da azurfa sai ya kai dinare 20 dirhami 200 a cikin 20 din nan ka raba 40 ka dauki 39 ka bawa Allah daya allah kuma ba shi za ka ba wa ba wanda kake tare da shi yau da kullum wanda in kai ihu zai kai ma falala wanda in ka mutu zai sallace ka wanda in baka da lafiya zai je gaida kai wanda in ka nemi taimako zai kai ma agaji shi aka ce ka ba wa ba wani daban ba ka raba talatin arba'in ɗauki talatin da tara ba wa ‘yan uwanka wa'yanda aka ce ka ba su’ wanda Allah ya faɗa ba su kashe ɗaya ina wahala ciki in tumaki ne in dabbobi ne sai kana da raƙumi biyar sun shekara hakan ma ba raƙumi za ka fitar mafitar akuya guda ɗaya in shanu ne sai sun kai talatin sai ka fadda ɗan shekara ɗaya in awaki ne da tumaki sai sun kai arba'in sai ka fidda kwaya daya haka zaka rinka fidda daya daya daya daya sai sun ke 120 in sun je 121 isama sai ka fidda biyu ruwa kana da akuya 100 kwaya zaka fita 100 sai ka rike 99 a gidanka mai wahala a ciki to amma dubi in ka zo gari in ka zo gari kana iya irga masu fadda zakar gare shi yasa ita zakka ba ma a san a boye fadda ita tana daga cikin abin da musulunci yake so masu fidda ita su bayyanar da ita don mutane su koyi da su kuma don a san wani ba marowaci ba ne Allah baya wa Allah rowa amma dubi yadda al'umma take kuma ita zakka wani tsari ne kamar na poverty alleviation a musulunci in za a fidda zakka tsarin yadda Allah ya ce za a rinka rage talakawa a cikin al'ummar musulmi kuma za a ƙara masu bayarwa yau in ka fidda zakka ka ɗauki miliyan biyar sai ka ba wani kai wani in ka ba shi miliyan in Allah ya albarkace ta sai ka ga shekara ɗaya biyu ana irga shi cikin masu bayarwa amma ka tara zakka ita ruka na raba wa mutane jaka-jaka jaka-jaka jaka ɗari biyu ko dubu-dubu wani abin kunya ne mawallahi masu arzikinmu suke yi abun kunya ne abun inda da hukuma ta musulunci ta tuhume su a wurin karɓar naira dubu wani an karya shi a wurin karɓar naira dubu wani an karshi tunda ko wanda gate din mota irin wanda ake tura wannan ya faɗo war kuma ya mutu haka zakka wajibi ne a mutane wa'azi babbar matsalar dai wanda ba sa fidda zakka dama ba sa zuwa gurin wa'azi ba sa ji yanzu duk masallacin nan da wuya ka samu mutum goma masu fitarwa idan goye Allah na san da Alhaji Isa yana fitarwa eh sai dai ka gani so ba ga mafiya yawan mutane ma wanda ba za su fitar ɗin ma ba sa ma zuwa wurin wazi balantana su ji illar ƙin fidda ita sai dai an dora waya su sabiya watakila za su ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatawa kuma bai fitar da zakar dukiyar ba musila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqara lahu zabibatan yudawwiqu sai fa ya ƙulu ana kanzuka ana maluka maroni katon maciji shi zai rinka sararsa in ya sare shi ya sare shi ba kuma mutuwa zai yi ba ga kuma azabar dafi dafin irin na lahira sai rinka ce masa ana maluka ni ne dukiyarka ana kanzuka ni ne abinda ka tara ka kifar da haƙƙin Allah dukiya haidai ka rinka jin ana magana kamar tarihi kamar tatsuniya kamar ƙarya amma ga al'umma ka tafi ka ga yadda al'umma take cikin wani yanayi ka ga yadda al'umma take cikin wani hali mu dukiyar da ƙasa ba babu ba al'ummar da suke da rayuwa a cikinta akwai waɗanda ya kamata su tallafa al'umma ma ba za su iya ba sai Allah ya ce mai إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Allah ya ce inna iddatash shuhuri lalle kididdiga na watanni inda Allah a wurin Allah ithna ashara shahara wata goma sha biyu shine shekara daya kuma wannan haka yake fi kitabillahi a cikin littafin Allah ma'ana a cikin addinin Allah addinin musulunci watanni goma sha biyu sune shekara kuma Allah ya hukunta haka ne yayi haka ne yawma khalaqas samawati wal arda tiran da Allah ya halicci sama da ƙasa sai Allah ya hukunta watanni guda goma sha biyu ne idan watanni sha biyun nan sun kewayo shine an yi shekara zalika cewar watanni a wurin Allah goma sha biyu ne kuma watannin Allah subhanahu wata'ala da suke ba da shekara goma sha biyu ne tsayuwa kuma a kansu da bin hukunce-hukuncen da Allah ya hukunta a kansu dinul qayyimu shine addini tsayayye ba wai abinda mutane suka kago wa kansu ko suka hukunta wa kansu ko suke yi wa kansu ba Allah ya ce minha daga cikin waɗannan goma sha hudu a goma sha biyu arba'atun hurum akwai guda hudu masu alfarma akwai zulqa'ada zulhijja almuharram akwai rajab waɗannan Allah ya sanya su ashhurul hurum watanni ne masu alfarma watanni ne masu daraja Allah ya haramta abubuwa a cikinsu kuma aikin lada a cikinsu yana da tarin lada kamar yadda zinubi yana da tarin zinubi a cikinsu wannan yana daga cikin dalilin da ya sa a masabar imamu shafi'i hatta diya wanda ya yi kisa kisan kuskure idan zai biya diya inda ya kashe mutum fi ashhurul hurum a watanni masu alfarma to ana tsananta masa diya saboda yayi a wasu watanni waɗanda suke da daraja suke da kima suke da matsayi don haka aikin lada a zulqada ko a zulhijja ko al-muharram ko a cikin rajab tudha'afu ana ninka shi fiye da yadda ake bada lada a waɗansu watannin haka kuma aikata zunubi saɓawa Allah a cikin waɗannan watannin shi ma a'azam ya fi sauran watanni girma da haka Allah ce fala tazlimu fihin na anfusaku kar ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watan watanni masu alfarma Allah ya yi su suna da alfarma kar ku canja alfarmarsu za mu karanta a ayar gaba yadda larabawa suke a wancan zamanin kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka idan waɗannan watannin suka kama a kowane watanni ma domin mufassirin wasu suna mayar da da aka ce fala tazlimu fihinna anfusakum to waɗansu ba sa takaitawa wurin fassarawa zuwa ga arba'atul hurum sai suna komawa fala tazlimu fihinna anfusakum zuwa ga inna iddatash shuhuri indallah 12 sana da haka dukkan watannin gaba daya kar ku zalunci kawunanku a cikin su bil ma'asi da sabawa Allah da ƙetare iyakar ubangiji da aikata abin da ya hana kar ku zalunci kawunanku da aikata munanan ayyuka waɗansu kuma su ce a'a abinda Allah yake nufi lamirin fala tazlimu fihinna yana komawa ne zuwa ga ashurul hurum waɗannan watanni masu alfarma guda hudu ana so a samu aminci a samu fis kwanciyar hankali a samu nutsuwa wani ba zai yaƙi wani ba ba za ku saban Allah ba ba za ku tada fituna ba a samu wato girmamawa ga waɗannan ashurul hurum sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙatulil mushrikina amma kuma duk da ku Allah ya hana ku yaƙi a cikin ashhurul hurum Allah ya hana ku farar yaƙi a cikin ashhurul hurum kuma su waɗanda suke mushrikai sun san cewar ku ba za ku yaƙi ba fi ashhurul hurum a watanni waɗanda suke masu alfarma to kada ku bari kar ku zama wawaye kar ku zama dolaye kar ku zama marasa basira kafirai su mamaye ku a cikin su sai ce a'a la ce waqatilul mushrikina kafatan ku yaƙi mushrikai gaba ɗayan ku ma'ana ku yaƙe su fi ashhurul hurmi wa gairi can a bayan da muka karanta Allah ya ce mana ashharul haram bi shahril haram wal hurumat qisas in sun yaƙe ku a wata mai alfarma kuma ku yaƙe su a cikin wata mai alfarma an samu kisasin alfarma da alfarma sun yaƙe ku a wata mai alfarma kuma ku yaƙe su a wata mai alfarma anan sai Allah ce wa qatilul mushrikina kafatan ku yaƙe mushrikai gaba ɗayan ku ya ku al'ummar musulmi wannan bayan tana nuna ba za ku bari a mamaye ku ba kuma tana jan hankalin al'ummar musulmi su rinka zama abu ɗaya ku tunkari kafirai a matsayin abu ɗaya kar kafirai su rinka kama ku da ɗaɗɗaya suna karyawa suna matsewa shi kafiri duk inda yake baya son musulmi kafiri da kake ganinsa baya son musulmi yana ƙin musulmi da musulunci ko abun duniya ne fa wala ko abun duniya kafirai ba sa son musulmi yanzu ko irin wannan kwallon da ake in aka ce maka 'yan kwallon najeriya yan sufa ilu musulmi nawa ne eh asu da yawa a ya fi daya a sun yi yawa dai uku ko ga zaidu ko da ke adam tsako dan idomin na arne ne ko? da alukuman ma arne ne a dimon alukuman shi ma arne ne za ka ga su su su ba ma a sa su a wasan kasan dalilin da ya sa ba a sa su wallahi don su musulmi ne don su 'yan arewa ne ba su su ba a ma so su fito a kafiri ba abin so ba ne ubangiji shi ya yi ka shi ya gama yana ƙinka baya son ka baya kaunar ka in ka ga kafiri ya riƙe ka zai yi amfani ne da kai zai cutar da ɗan uwanka daga inda ya cutar da wancan kai ma wataran zai riƙe wani zai cutar da kai shi yasa in ka duba abin da amerika take a duniya ƙarya ne kawai da tsantsagerar rasar kunya da ta rena duniya ta rike wani katar a matsayin kawarta ne ta rike wani kaza a matsayin kawarta ne za ta yaƙi iran ko za ta yaƙi lebanon ko za ta yaƙi syria ko za ta yaƙi kaza kana nufin wata lamba za ta dawo kan katar ɗin ba kana nufin wata lamba za ta dawo kan waɗanda take rikar a yau ba za ta dawo za ka musulmi ku dunkule guri ɗaya wa ƙatilul mushriki na kafatari kama yuqatilunakum kamar yadda su din suke yakan ku kafatan gaba ɗaya suke yakar ku duk kafiran da kake gani bakin su daya bakin su daya in kaga sun fito sun yona wa yanzu bana an yi taro na United Nation lokacin da ake taron UN din nan kai ka dauka daga tashi a wurin taron za ji a kafa kasar Isra'ila ai Palestine wannan yago ce ya goyi bayan kafa Palestine tap tap tap tap wannan ma ce ya goyi bayan Palestine tap tap wannan ma amar tafi goyen bayan nasu ya je wani guri an yi kasar an daina kashe su ashe bakin su daya amma ku musulmi ne za su yaudare ku su raba kalmomin ku kuma duk waɗannan abubuwa da kake gani ake yi ƙoƙarin wanda ba musulmi ba shine ku musulmi ya zai yi rarraba ku samu ku kabilanci ce wannan bahaushe ne wannan bafulatani ne wannan kaza ne ko kuma wannan kaza ne wannan kaza ne wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne shi kuma in ya tashi ya karku ba zai ware ba kuma wannan abun shi ake amfani da shi a duniyar yau a haɗa gafa tsakanin bahaushe da bafulatani a ce fulani su ne bandits ina jin daɗi na ga musulmi yana kishin addininsa yana yin abin da ya dace da addininsa ko ana ce masa mustafa ko mustafa shehu ne za ka ga yanzu duk inda aka samu wani barna bandits ko amrobas ko kidnappers wanda kiristoci ne suke yi za ga anytime zai ɗora zai sosin labari daga police station kaza daga DSS headquarter kaza an kama wani da wani look at abin da ya faru a Taraba last week babban wanda suke terrorizing din Taraba ake cewa fulani ne ashe they were Christians armani gashi nan an kama su da bindigoginsu an yi kaza an je guri kaza an bincika an samu gashi nan abubuwa amma in an yi sai a ce fulani in an yi sai a ce fulani wani gurin in za a je ma sai a sa kayan fulani don wanda aka yi wa ya ce fulani ne suka mar kai ma ba haushe kai ne kake ganin kamar wani jika za zamfara yanzu ga gani kaga yadda hausawa suka wuce fulani kaga yadda ya kasa kwato lunguna kaga yadda aka cusa wa bahaushe kin ba fulatani wani ya gaya mun a nan lungun ƙasar lingi waɗansu sakwatawa sun zo daga can daga jihar zamfara masu aiki ya ce na saya musu nono na kai musu ya ce suka kisha ya ce musu me sa sai muku no a wa masha a can fulani sai su sa guba su kashe mutane look at shi kuma kullum kafiri zai iya sa gubar ma sai ku sha sai ku mutu sai a ce ai fulani suna sa mutane guba Ah, yanzu look at what me abin da ke faruwan nan ai America kowa ya san ita ce ta sa zunzurutun kuɗi ta sa ake zanga zanga a Iran da zanga zangar ta gaba za ta kai ba masu programmant wanda suke goyon bayan gwamnatin su ma sun fito kuma sun ninninka masu kin goyon bayan gwamnatin sai kuma ta samu masu naris ta biya su aka cusa su suke harbin masu zanga-zanga cewar ai gwamnati tana kashe masu zanga-zanga wayannan munafukai ne ba to ko a ƙasarka in baka da nutsuwa baka da kaza haka za a ma a turo wannan a ce kaza a turo wannan a ce kaza a turo wannan a ce kaza a turo wannan a ce kaza wajibi ne mutane su zamanto masu nutsuwa su sanya addininsu shi ne mafi girma fiye da ƙabilarsu ko yaransu ko ɓangarensu ko kazaɗinsu ka duba a nan ƙasar risantilin nan ka duba yadda wasu kristoci suka taso ak suka yunkuro su kawo wani wai ƙungiyar 'yan middle belt abinda ake so da ƙungiyar 'yan middle belt nan a nuna ma ku daban hausa fulani daban a haɗa ƙiyayya tsakanin mutanen middle belt da mutanen north east da north west su wa'annan ku hausawa ne hausa fulani ne su kuma a middle belt kashi saba'in da biyar na middle belt musulmi ne in ka je kwara state musulmi ne ko? kogi state musulmi ne niger state musulmi sun fi yawa nasarawa state musulmi sun fi yawa Benue Plateau ne. Ko Plateau kaje musulmi sun kai 40%. Ko Plateau kaje. To amma wai waɗanda suka kirkiro wannan abin suke so su yi mushrikan middle arnan middle belt ne. Ke dan middle belt din ma sai nuna ma arewa sun takura ka suna ci da gumunka komai sai a ce arewa su yanzu ba arewa bane a daina kiran kansu arewa so a rinke karansu kansu middle belt Allah ya sawaka da haka Allah ce to in za ku yaƙi mushrikai wa qatilul mushrikina kafatan ku yaƙi mushrikai gaba ɗaya har ku wani rarrabe ce wani wai kafirin Amurka da kafirin Rasha da na Ingila da duk ɗaya suke kowanne ya samu dama a kanka har na ƙasar ka Najeriya duk wanda ya samu dama ya shimfiɗa hannu da iko a kanka zai shimfiɗa da haka ku yaƙe su gaba ɗaya kaf kama yi ƙatulu na kafa kamar yadda suke yaƙin ku gaba ɗaya wa'alamu ku sani annan laha ma'al mutaƙe lalle Allah yana tare da masu taƙawa bil'auni wa nasari zai taimake su zai ba su nasara zai goyi bayansu in kaga mutane sun rasa taimakon Allah taƙawa ne ba su da shi in ba taƙawa kuma to kuma ya lalace Umar ɗan kaɗabi yana cewa ku tsare dokokin Allah ku yi takawa fa inna taqwallahi aqwa makidatan fil harb takawa shine mafi girman makida tanadi tattali dabara wayo na yaki to ko ka zama kana da takawa yace fa innakum lan taglibu adaakum bi kathratikum ba za ku yi nasara akan abokanan gaban ku saboda kuna da yawa ba wa inna ma taglibuhum bi kathrati dhunubi kudin za ku yi nasara ne saboda su suna da zunubi mai yawa suna haɗa Allah da wani suna zina suna shan giya suna luwaɗi suna kaza to in kai ma ka zamanto kana yin abin da suke yi to in kun haɗu sai wanda ya fi wani ƙarfi taimakon Allah ba zai shigo maka ba sai Allah ya ce mai إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ وَأَقِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين Allah ya ce innaman nasi'u kaga jinkiri ko canzawa ziyadatun fil kufr kari ne kawai da kafirai suke cikin kafirci Allah ya ce inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum to su kafirai tunda Allah ya ce ya sa waɗansu watanni su masu alfarma ne Allah ya hana yaƙi a cikinsu ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza a cikin ashhurul hurum zulaqada zulhijja almuharram da rajab to idan suna so su kai ramukon gayya su kaiwa wasu hari su yaƙi wata al'umma alhali kuma lokacin da suke so su kai musu hari ko su yaƙe su ashhurul hurum ne lokacin ya fada cikin watanni masu alfarma ka dauka kaman almuharram sai suna so su yaki wasu a cikin almuharram almuharram kuma wata ne mai alfarma to sai su annasiu sai ai jinkiri sai a canza sai a ce to wannan wata mai alfarma na almuharram muna nan mun yadda da alfarmar watanni guda hudu amma mun canja al-muharram da rabiul awwal yanzu haramcin na al-muharram mun dage shi mun mayar da shi rabiul awwal watanni masu alfarma sun zama nawa sun zama hudu a wurinsu ga wayancan ukun al-muharram kuma an canja shi da wani wata haka kuma inda baɗi ko wata shekarar za ta zo sai ga wani abu da ya dace da san zuciyarsu da wani abu da suke so su yi shi ma sai ya fado a wani wata mai alfarma ka dauka kamar zulakada sai a ce to a canja shi da sha'aban shi ne sai Allah ce innaman nasiyu kaga jinkiri canji da kafirai suke yi na wani wata mai alfarma da wani wata mai alfarma ziyadatun fil kufr kari ne kawai cikin kafircinsu dama can abinda suke kai kafirci ne sai kuma suka ƙara kafirci na me na halatta abinda Allah ya haramta menene shi sai suka halatta wasanni masu alfarma suka aikata abinda ubangijinsu ya hana su sai suka ƙara kafirci akan kafircin da suke da shi Allah ya ce yuballu bihil ladina kafar ana batar ko kuma kace waɗanda suke kafirai suna bata da shi ma'ana da wannan halattawar da wannan haramtawar yuhillunahu aman a wata shekarar sai su halatta wa yuharrimunahu aman a wata shekarar sai su haramta suna yin haka ne liwaqi'u iddata ma harrama Allah dan su dace dan ya zama daidai da adadin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ma'ana watanni hudu ne masu alfarma e tunuwa wa ketare hudun ba mun canja al-muharram da rabiul awwal mun canja zulaqada da sha'ban kowanne shekara in ta zo in dai suna da abin da yake san ransu suna son ko wata tafiyar kasuwanci ko wani abu sai su haramta watan da Allah shi ya halatta shi sai su halatta watan da Allah madaukakin sarki ya haramta shi suna yin haka ne liwaqi'u iddata ma harrama Allah don su daidaita su samu adadin abinda Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta fayuhillu sai su halatta ma harrama Allah abinda Allah ya haramta shi kamar al-muharram din wata ne mai alfarma Allah ya haramta shi sai su halatta shi wannan karka ɗauke shi kamar yadda na faɗa zuwa ga wa'ancan ko a nan rayuwa in za ka halatta abin da Allah ya haramta don ya biya maka wata bukata don ya biya ma wata bukata abin da ka san Allah subhanahu wata'ala ya haramta shi sai ka halatta shi don ya biya ma bukata to ka ya zamanto ziyadatun fil kufr kamar yadda na faɗa kaɗe-kaɗe da raye-raye kowa ya san haramun ne kowa ya san haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗansu mutane hudu za su zo a cikin al'ummata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗansu mutane za su zo a cikin al'ummata yastahillulul hirra wal harira suna halatta zina suna halatta alharir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khamra za su zo suna halatta giya sai annabi ya ce wal ma'azi da kayan kada kada da raye-raye ashe kadai kadai da raye-raye ba hidimar ba gayyar musulunci bane ko mu a ƙasar nan da inda muka san ana kiɗa inda na cashewa ne coci ne maza da mata su yi rawa yau sai aka zamanto kiɗa kayan kiɗa irin na wanda yake kiɗa a amerika da irinsu ake kiɗa da sunan addini a azare da irinsu ake kiɗa da sunan addini yadda mata da maza suke fitowa fi rawa su kaɗa ɗuwawunsu fi komai haka masu neman lada suke yi mutane kuma masu halatta musu sun halatta musu ne saboda su biya bukatun ransu za a yi zagaye gari in ana zagaye garin nan za ga komin rashin hankalin mutum billahi ladi ya san wani abin ba addini ba baka isa ma ta kowane bangare ka kwatanta wannan abin da manzon Allah ba ka ce yadda ake a garin kunnan annabi da sahabbansa za su fito kan hanya ana musu kiɗa ana musu rawa suna rawa akan titi suna zagayawa kai ka isa kwatanta wannan da manzon Allah a ce abubakar umar usmanu aliyu da 'ya'yansu da matansu sun fito kan hanya ana kiɗa ana rawa akwai wanda ya sai kwatanta wannan da manzon Allah babu baka isa kwatanta wannan da manzan Allah ba mata fa sallah fa idan sun fito musulunci ya hana su bin tsakiyar hanya su rinka bin gefe-gefen hanya don su kame mutuncinsu wata rana bayan manzan Allah baya nan manzan Allah ya yi Fati, Aisha ta ga yadda mata suke fitowa ta ce wallahi da manzan Allah yana nan da ya hana su zuwa masallaci wannan fa ana maka maganar sama da shekara 1400 da wani abu ne wa wayancan matan tun su Aisha suna raye radiyallahu anha taga abinda waɗansu mata suke fitowa ba fa irin shigar ba ma fa kusan kusan kusan irin fitan namu bane fa ake ganin ma kamar an saba take ganin da manzon Allah yana raye da ya hana matan nan zuwa masallaci yau sai aka ce an ba mace damar ta sa matsatsan kaya ta sa kowane irin kaya ta fita kan titi ta yi rawa a yi mata kiɗa ta cashe ta samu lada ina zai yiwu an halatta musu abin da haram ne a addinin Allah haram ne a addinin da manzan Allah ya zo da shi me yasa mutanen suka haramta wallahi sun yi ne don ya dace da sauransu sun yi ne don ya dace da bukatunsu kuma duk abin da za a yi ranar zagaye garin maulidin nan idan rana ta kuta kuma ta zo ita dama wannan sai a ce mata cashewa ce Allah ya sawa in ka je ƙauye an hana mutane fahimtar addini an ɗora musu abin da ba addini ba shine addini amma sai ka je ƙauye za ka yi mamaki kai ka ga mutane da sunan wani suna san Allah suna san manzon Allah amma sun kama kaɗe-kaɗe da rere wata ran za mu tafi wani ƙauye bagam muka wuce ta wani gari na rantsi da Allah na ga maza da mata an yi musu irin jesi irin ɗan ƙwallon nan an musu rubutu a jiki an kawo manyan-manyan su ko an girka ana ta rawa ana ta kiɗa ga kuma iyayensu dattawa a gindin wata ko tsamiya ce ko mai wata bishiya a garin su kuma suna zaune suna kallon 'ya'yansu kuma sun yarda a ransu wannan abin da su da ‘ya'yansu suke yi an cusa musu addini ne lada ma za su samu saboda ya dace da bukatun waɗansu mutane Allah ka tsare da haka Allah ya ce zuyina lahu kuma shaidan ya kawata musu su wa amali mummunan aikinsu ne amma sai aka kawata musu suke ganin kamar mummunan aikin daidai ne Allah ce wallahu Allah la yahdil qaumal kafirin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai haka al'umma babu addini sai cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi tunda Annabi yace wannan al'umma za ta kasu har 73 ko Annabi ce kullu hafin dari illa wahida duk za su tafi wuta sai guda daya sabbe ba su ma tsaya su tambaye shi sauran guda 72 ba sai suka ce a fa mahiyar najiya kawai ɗayan suka tambaye shi wacce za a ba tsira sai annabi ce wanda yake kan irin abinda nake kansa yau ni da sahabbaina in sallah ne in zakka ne in meye kana kan irin abinda annabi yake kansa shi da sahabbansa a wancan lokacin ko ka kago wa kanka abubuwa ka shigo da abubuwan da ba addini ba da sunan addini kana ɗora mutane a kai da haka in muka duba mu musulmi rauni ne da irin waɗannan abubuwa suka yi kasutu suka mana yawa shi sa kake ganin matsaloli suka yawa a cikinmu mu ɗaga hannu mu roƙi Allah abubuwa aka kaman ba an ba saboda abun yau daban abun gobe daban na jibi daban na gata daban mutane suna shirke-shirke suna bidiyo'i suna tsafe-tsafe suna camfe-camfe duk waɗannan abubuwa ba su kau a cikin waɗanda suke musulmi ba Allah ka shirye da mu Allah ka shirye muka tsare addinin mu anan zamu dakata insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai ubangiji Allah ya hada mu cikin ladan sa na'am na'am na'am matsayin
ko ne wanda ka raba shi ke wurin wannan layin
To, shi ba shi ne ya kashe shi ba, wadda ya jamar mutuwa. Domin shi da ya zo yake raba dubu-dubu bai ce ku taɓa get ba. Amma su kuma saboda talauci da ake fama da shi a ƙasar nan, dubin, Allah wani kuɗi ne a wurinsa. Kai, ran da ake wannan me yake da suna ake ba mai martaba sarkin katagun alhaji umar faruk sanda na ga abin mamaki wani ɗan siyasa ya shigo tsakanina da gurin da motar da ya zo zai wuce bifin nan da inda su shugaba alhaji ya sanar suke ba sai ya cire bond da yan dubu dubu dubu ɗari kenan ko sai ya haka da su ko to da ya watsa su ko wallahi na ga masu uniform sai wannan sai wannan ya tsalle nace a a a abun a shi ba ba ordinary people ne kadai ba mutum da aka kawo shi ga kayan tsaro a wurinka ka kai wa dubu dubka eh wallahi so kaga idan an ce ana raba dubu dubu inda za a samu shari'a mai kyau shari'a mai kyau ko ba kai kisa ba idan kai wani abu da ya ta'allaka da kisa kana da hukunci in ka duba wani hadisi na Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza amsaka ar-rajulu rajula idan mutum ya rike wani mutum faqatalahu rajulun akhar sai wani mutum daban ya kashe shi yuqtalu ar-rajulu alladhi qatalahu za a kashe wanda ya kisan wa yuhbisa alladhi amsakahu wanda ya rike din kuma za a daure shi shi bai sa hannu yayi kisa ba inda ya sa hannu yayi kisa ko su dubu ne an taba kashe wani yaro sai aka zo gaban Umar dan Kaddabi yaron mutumin Sana'a ne Sana'a wanda ake izini shine babban birnin Yemen Umar dan Kaddabi yace a kashe mutanen gaba ɗayan su saboda sun yi tarayya wurin kashe alkula sai Umar yace wallahi da mutanen sana'a ishtaraku fi qatl rajulin za su tarayya wurin kashe mutum da qataltuhum jami'an dan kashe su gaba daya kaga lokacin da ake yi ake tsare rai ake ba wa rai mutuncin sa sai annabi yace idan wani ya rike wani sai wani ya zo ya kashe shi shi wanda ya kisa a kashe shi wanda ya rike wani aka kashe a daure shi a hukunta shi gurgurdan abin da alkali ya gani ashe idan ka zo ka tara mutanen da you cannot be able to control them kai kanka ka sani sai wani ya zama sababin mutuwa ba ka shari'a bai kamata ta kashe ka ba dan ba kai kisa ba amma ya kamata ta kama ka dan kai ka jawo kai kisa sai ka jawo mutum ya mutu ka duba abin da mutane suke wannan gaskiya ba daidai bane ba daidai bane mutane kuma tunda suna cikin wahala da cikin rashi in kace zaka bara za su zo kowa zai gwada zai gwada sa'arsa Allah ya sauwaka na'am na'am na'am gaskiya ne yayi gaskiya ne eh saboda yana magana ne akan idan ana maulidin nan ai daga cikin masu taimakawa waɗannan mutanen da suke fitowa akwai masu zuwa kallo kuma zaka ga matan aure sun fito hasali ma kuma in ga matar aure ta fito babban mai laifi mijinta ne mijinta da ya bata ta fito cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine wa mutane guda hudu annabi yake cewa la'anallahu man gayyara manalal ardi Allah ya tsine wanda ya canja iyakar kasa ga fegin ka ga na wani sai ka shiga nasa ko ga gonar ka ga ta wani sai ka shiga tasa ka canja iyaka annabi ya ce la'anallahu man gayyara manalal ardi Allah ya tsine wanda ya canja iyakar kasa sai annabi ya ce la'anallahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wanda ya zagi iyayensa shi ne ka zagi uban wani ko ka zagi uwar wani in bai rama ba mutum ya zagi zagi kasa uwar ya zagi nasa uba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya tsinewa kalmar awa sai wasu ke fasara shi ayyada ai Allah ya tsine wanda ya taimaki dan bid'a ala bid'ati ka taimaki dan bid'a akan bid'arsa mutum zai bid'a sai ka fito ka taimaka mar da gani ka taimake shi da ba kowa ba wanda zai fito ya gani in an yi sa mahaidaina shi da dama ya fito ne wannan ya yi ado wannan ya zo da irin kiɗa kaza wannan ya zo da kaza don a gani sai a je a faɗa to inda kowa ba zai gani ba kowa ba zai fito ba to ba zai fito ba gobe kenan wanda ya je shi ya taimaka kuma yana da zunubi musamman ma a ce mutane su bar iyalansu mata su rinka fita muna zaune a nan jikin tayin jikin gidan mala ahmad din nan wallahi naga abin tausayi abin tausayi Allah ne shine mai yafiya wata gyatuma wallahi wannan tsananin santa ne ga manzon Allah tace wata tace mata a iyawa ce ce in zai da kika fito tace ce ya ba zan fito ba wannan rana guda da aka ce ta fi hajji saba'in Allah ta ce ya ba zan fito ba wannan rana guda ita a gurinta da gaske ta fito ta je ta tsaya ta ga 'yan zagaigari ya fi hajji saba'in ta aka ta ce ya fi zan fito ba ina na samu ta zama ma'ana a gida na balla don hajji saba'in kaga ita tsakaninta da Allah neman lada ta tafi wannan fa shine wa yasudduna an sabilillah yaquluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah kaga ita ba amma barta ma yanzu da zaka tsare ta nace iya wannan abun ba haka yake ba sai ta ce dama an ce da ku ne kaza kaza kaza wallahi Allah ya sawaka so wajibi ne mutane mu yi na farko don mu yi addini don Allah kuma mu tsayo akan addini na gaskiya da shi ake tsira babu wani tsira sai cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu ci gaba a rayuwa da samun kariya daga Allah da tsira na tashin alkiyama wallahi sai mutum yayi tamassuki da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk dangantaka ba za ta amfana da kai ba in Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wa ‘yarsa ya faɗi matu bintu Muhammadin ya ke faɗi ma ‘yar annabi Muhammad salimi min mali ma shi iti. Tambaye na abin da yake so a cikin dukiyata, amma fa in baki bauta wa Allah ba, la uguni an ki min Allah shi'a. Ba zan wadatar da ki da komai a wurin Allah ba. Ashe dangantakarka iya alaƙarka da ubangiji shine yadda ka rike addinin sa gurgudu amma in ka tafi lahira baka rike komai ba wanda zaka je ka haɗu da Allah da shi to anan mutum zai gane yayi asara kuma asara da ba a mai da gurwanta Allah ka tsare mu ka tsare addinin mu Allah ka tabbatar da daga digan mu akan addinin musulunci insha Allah muna roƙonka da sunayen ka kyawawa yadda muka haɗu a cikin ɗakin ka ɗaki daga cikin ɗakunan ka dukkan mu ya Allah muna da buƙatu daban-daban Allah kowa ka san buƙatarsa Allah ka biya mu da buƙatun mu daga cikin buƙatun mu ya Allah akwai samun jihar Katago Allah ka ba mu wannan jiha kuma Allah ka sanya mana albarka a cikinta Allah ka ba mu wannan jiha Allah ka sanya mana albarka a cikinta Allah in ka ba mu Allah karka fitine mu da ita Allah ka sanya mata albarka ka fararo dukkan alkhairi a cikinta ka tsare mana dukkan fitintunu ya Allah muna roƙonka shugabanni Allah Allah ka azarta mu da shugabanni masu alkhairi Allah duk waɗanda zuciyarsu akwai alkhairi a ko ina suke ubangiji Allah ka ba su waɗanda zuciyarsu babu alkhairi ba za su tausaya mana su tausaya addinin mu da al'ummar mu ba ubangiji Allah ka canja mana su da mafi alkhairi ya Allah muna roƙonka mu din ma Allah ka gyara halayen mu ka gyara ɗabi'un mu Allah ka gyara halayen mu ka gyara ɗabi'un mu Allah ka gyara halayen mu ka gyara ɗabi'un mu iyayen mu ya Allah waɗanda suka haife mu suka rene mu ubangiji Allah subhanahu wataala waɗanda sun koma zuwa gare ka Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka kabarinsu Allah ka haɗa fuskokinmu da su a jannatin firdausi waɗanda suke raye muke sauran rayuwa da su ubangiji Allah ka ƙara rayuwarsu da tamu albarka ƴaƴa da muka haifa ubangiji Allah madaukakin sarki Allah ka shiryar da su Allah ka hana su tabewa Allah ka hana su tabewa hanyoyi da mutane suke bi suke neman abinci kowa da irin hanyar sa ubangiji Allah ka sanya albarka a ciki Allah ka sanya albarka a ciki bismillahir rahmanir rahim akwai gayyata ta musamman daurin aure idan Allah ya kai mu ranar asabar akwai alhaji lawan insha Allah za a gabatar da auren ɗansa kan wannan titi ba wannan na na ba na wannan na boda ba wancan din wanda ya fito daga titin Aliku a gidan man Kwalai to insha Allah in ka taho daga can din nan ba boda ba nisa a bakin titi ne ma za ku gunda ake daura auren muna fata Allah ya sanya alkhairi a ciki kuma insha Allah idan Allah ya kai mu ranar asabat akwai tafiya mitin da wa'azi na jiha a garin ningi sannan kuma akwai tafiya wa'azi na rugage wanda ake yi wanda insha Allah kamar yadda wannan asabar din da ta wuce mun tafi wani kauye can a Lera local government a Lera ta Balewa a yankin Lere wani lungun Fulani ana kiransa wai rigar birni a can muka je mu aka yi wa'azi kusan malama go takwas ko goma sun yi wa'azi haka wannan asabar ɗin kuma za a haɗu na ƙasa a wasu rugage a can a ƙaramar hukumar akwanga insha Allah so muna fatan irin waɗannan ayyuka suna da alkhairi kwarai da gaske idan ka je ka wallahi abin zai baka mamaki ka ga mutane suna fulatanci fulatancin da na nan ma kamar kama kama ne su ne asalin fulani amma ka ga mutum baya sallah daga mutum baya sallah kuma zai tabbatar maka shi baya sallah kaga mutane suna rayuwa irin yadda arnan gudun suke rayuwa irin wannan babu karantarwa ba alkur'ani ba sunna meye in ka kawo mar ba zai karba ba meye in ka sashi ba zai yi ba kuma dama Allah ya albarkace shi ya halice shi da zuciya mai ƙarfi to me in ka sashi ba zai yi ba shi yasa shiga irin waɗannan gurare a irin waɗannan wa'azi wallahi yana da matukar muhimmanci muka je dai ya mu muka yi namu da Hausa za ga ana yi da fulatanci ko baka ji za ga fulanin kuma suna ta fitowa saboda sun ji ana yi da me da yaran su za su fito su taru su taru su taru su taru suna ji kuma za ga suna ba da labarai an zo nan lokaci kaza an zo nan lokaci kaza an zo nan lokaci kaza mutum ne zai taso daga Germany ya shigo jihar Kogi ya shiga lungu inda fulani suke ya gina makaranta ya gina asibiti ya kawo magani a shanu ta ba zai kama fulatani ba ta yaya in ya ga saniya ba ta da lafiya hankalinsa ya tashi in munafurcinsu ya ƙarfi ya kuka saboda nage ba ta da lafiya ya kawo allure ya mata ta warke nawa za a biya kyauta waye mana wannan almasihu ne ya aiko a mai to ta ba za su ba almasihu ba sai da wa'azi sai da wa'azi Allah sai da wa'azi in ba wa'azi al- abinda wa'annan wa'annan wanda ba musulmi ba suke a cikin lunguna wallahi za ka yi mamaki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim kuma in Allah ya kai mu ranar Ladi insha Allah akwai walima a garin kujuru da daddare karfe 8 rabi akwai daya daga cikin matasan mu gobe juma'a zai aure karfe 4 insha Allah za a yi walima ranar ladi Allah ka sanya alkhairi cikin wannan aure Allah ka sanya albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin